Aka barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci za a saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya.
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مقلاق الوجود من كنز الأمائب المحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وغيض البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فائدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفائدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا علم الهدى أنا المتيم بحماك نزيل نزيل هذا الذي هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه عدا لكل العالمين سبيل سبيل هذه الغزالة قد أتت إليه وسلمت نعم.
وكذا البعير قد أتاه ذليل فما عليك الله يا علم الهدى ما حل مشتاق وسار دليل لم يخلق الرحمن لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا عرف الخلائق قدره كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق ماذا أقول ماذا أقول بوصفه وبمدحه وسناه دوما باهر الأشراق وهو الذي للخلق أرسل رحمة وهو الذي للخلق أرسل رحمة حتى يتمم مكارم الأخلاق صلى عليك الله يا علم الهدى ما حل مشتاق إلى مشتاق haka kadrihi wa miqdari lazim a yan uwana musulmi masu sauraron mu maza da mata manya da yara masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa riaya a idan aka lura da karance karancen da muka yi a baya to ana so dukkan musulmi da namiji da mace da babba da yaro duk wani mai hankali duk inda ya ga haske ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda ya ga wani haske shine dalilin ɗauko wannan harafi domin shine wannan harafi wato shi shi Ibrahim radiyallahu anhu yana gaya mana a ciki cewa walƙiya ta sa shi kuka walƙiya ya gani sai ya fashe da kuka walƙiya daga katarnin gidajen Madina ta sa shi kuka Allah ya ƙara masa yadda saboda haka yana da kyau duk inda ka ga rana to ka tuna zatin annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda ka ga wata ka tuna sifan annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda ka ga taurari ka tuna sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ka ga hasken wato lantarki to ka tuno manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma duk sanda ka ga wani abu mai kyau duk sanda ka ga wani abu na haske ka tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka nan duk inda kaga wasu ɗabi'u kyawawa ka tuna da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin manzo Allah shine a'lal khalqi khulqan wa khilqatan shine mafi daukakan halittan Allah baki daya ɗabi'a kyawun ɗabi'a yafi kowa kyawun halitta yafi kowa ma'anan ɗabi'a shine hoton baɗinin bawa kowane mutum yana da hotuna kala biyu ne hotonka na zahiri shine jikinka hotonka na baɗini shine ɗabi'unka da yawa hotunan mu sukan bambanta za ka gamo hoton mutum a zahiri fari kyakkyawa amma da za a nuna maka hotonsa na baɗi sai ka gan shi baƙi mummuna amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hotonsa na zahiri kyakkyawa hotonsa na baɗini kyakkyawa wajensa mai kyau cikinsa ma mai kyau dama mawaƙi yana cewa wai almar'u bil khulqi la bil khalqi ta'rifuhu qad yakhluqal gimdu wal hindiyu battaru wai shi mutum da ɗabi'a ake saninsa ba da halitta ba kar ka kalli zahirin bawa ka ga shi kyakkyawa ba da wannan za ka san shi ba da ɗabi'arsa ya kamata ka san shi domin kuwa kube yana iya tsufa ya dagargaje amma ainihin ruwan takobin yana nan da kaifi ga yawa jini na wuce ya iya yiwa kube shine gidan takobi ya tsufa ya fatattake amma takobin sara ɗaya za ta cire wuya amma a ga kube mai kyau amma takobin ko kaza ba za ta iya yankawa ba to shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kubansa mai kyau takobinsa mai kyau sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zahirinsa kyakkyawa badininsa ma kyakkyawa a cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani abu na muni ko kaɗan a cikin kyawun halittarsa babu wani abu na muni ko kaɗan shi yasa aka ambace da suna muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin shi gaba ɗayansa abin yabo ne zatinsa abin yabo ɗabi'arsa a bar yabo kattamma suratuhu wa tamma ma'anahu ya cika a sura ya cika a ma'ana zahirin jikinsa abin so abin yabo baɗininsa kuma ɗabi'unsa shi ma abin so abin yabo a nan ne maulam shi ibrahim allah ya ƙara mar yadda ake cewa habibun khalilun tamma ma'anan wa suratan wa wasfan wa zatan khairu ma'awa wa marsadi takamala fihi alhusnu gaiban wa mashhadan fa laysa qataha almustafa inda mashhadi لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نور الله حبيب خليل تم معنى وصورة ووصفا وذاتا خير مأوى ومرسدي حبيب خليل تم معنى وصورة ووزبا وذاتا خير مأوى ومرسدي تكامل فيه الحسن غيبا ومشهدا فليس كداها المصطفى عند مشهدي وأثنى عليه ربنا بكلامه فآب لي جندونه يا دم السندي ويكفيه مدحا ذاته وصفاته محمد فئل الحمد من حمد أحمد عليه وآل سدني على صلاته هذا من براه الشوق نحو محمد هذا من براه الشوق نحو محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam masoyi ne badadi wanda ma'anarsa ta cika surarsa ta cika ya cika a sifa ya cika a zati mafificin makoma mafificin madakata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kyawu zahirinsa da badini ya cika ya batsi a cikinsa babu kamar annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta abin zaɓin Allah a filin taron alkiyama ballatana a wani taro daban ya ishe ka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yaba annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganunsa saboda ka yaban da Allah ya yi wa annabi a cikin alkur'ani ya gajiyantar da duk wani mutum mai tsananin fasaha masanin balaga ballantana hannun mai rubuta dangane kai ko da Allah bai yabe shi ba a cikin alkur'ani malamai ba su yabe shi ba sahabbai ba su ambace shi ba ba su yabe shi ba ya ce waya kafihi madahan zatuhu wa sifatuhu zatin annabi kurum kyawun zatinsa da kyawawan sifofinsa su kadai sun ishe shi yabo domin kuwa muhammadu aiki ne na godiya daga godiyar mafi godiyan halitta saboda haka yan uwa idan muka lura da kyau za mu gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa gaskiya ya fi kowa haƙuri ya fi kowa godiya ya fi kowa ƙanƙan da kai ya fi kowa zodu ya fi kowa tsantsaini ya fi kowa yafiya ya fi kowa ilimi ma'arifa ibada ikilasi ya fi kowa haƙuri juriya adalci baiwa kyauta cika alkawari jirke fushi ɗaukar cuta sada zumunci kyakkyawar mu'amala ya ishe ka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa da shi wa innaka la ala khuluqin azim cewa kai wallahi kana bisa ɗabi'u waɗanda suke masu girma sai da aisha allah ya ƙara mata yadda da aka tambaye ta ma hulku rasulillah wai menene ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama buɗar bakinta cewa ta kana hulku hulƙur'anu ɗabi'unsa sun kasance alƙur'ani ne shi yasa bayan allah manya suke cewa wanda yake so ya ga annabi a fili to ya buɗe alƙur'ani duk mutumin da yake so ya ga manzo allah sallallahu alaihi sallama to ya buɗe alƙur'ani zai gan shi a ciki shehu yana cewa taral mustafa zaharan wa badnan wa tasfaran bisirrin min asraril ilahi mukattani zaka ga annabi abin zabi zahirinsa zaka ganshi kuma badininsa kuma zaka rabauta da wani irin asiri na ubangiji wanda yake abun boyewa wannan sai alqur'ani لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نور الله وأغلاقوا أدلا قليلا وشدة وعلما وجودا واتقى كل ما سني وأغلاقه أدلا قليلا وشدة وعلما وجودا واتقى كل ما فني وما دل دالها شمي وما غوى وصورات والنجم تلوى وتفهم ترى المصطفى زهرا وبطنا وتزفرا بسر من أسرار الإله المكتم ترى ما همان النوم بالشوق منشدا ألا إن صباحا أي يهرب والسلم ترى منظرا هام الفؤاد بهبه فيزليك عن ليلى وميلى وتندمي وهند ودأد أو سليما وزينب وفاديم أو سلمى أو أسمى ومريم وكل ملوك الأرض نامت عيونهم وهذاك ملك لا يباع بدرهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi sallama shehu radiyallahu anhu yace kaga dabi'un ma'aiki sallallahu alaihi sallama adalci taushin hali ga muminai tsanani ga kafirai ilimi baiwa da kuma taka tsantsan daga barin aikata duk abin da ake kira saban Allah annabi bahashimin dangi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta bai bata ba bai karkata ba in kana so ka gane wannan duba suratul najmi ka karanta kuma ka fahimta zaka ga annabi abin zabi zahirinsa da baɗininsa za ka rabauta da asiri daga asiraran Ubangiji abin ɓoyewa. A nan ne za ka ga wanda yake hana ni bacci saboda ƙauna ina rubuta yabo tsakar dare a kwana lafiya a tashi lafiya ya kai wannan babban shugaba ka zama cikin aminci. Za ka ga fuskar wanda zuciyata take yin ɗimuwa da ƙaunarsa a cikin suratun najimi daga nan zai mantar da kai ƙaunar matan nan mai suna Laila da Maila da Tandami da Hindu da Da'adu da Sulaima da Zainab da Fadima da Salma da asma'u da maryam ka gaya wa sarakunan duniya baki ɗaya idanunsu ya yi bacci ga wani irin mulki a hannunmu wanda ba a siyansa da kuɗi to alhamdulillah yan uwa idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne a baitin da yake cewa diyarul li'a alal khalqi khulqan wa kilqatan diyarul liman fil khalqi yudi wa yamna'u wato madinatul munawwara ala sakina abdul salatu askar taslimi daga nan wannan walƙiya ta buga kallon wannan walƙiya sai shehu radiyallahu ya fashe da kuka saboda hasken walkiyar yana tuna mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cewa idza ba adawul badri miltu li zikrihi wa azkuruhu fi kulli mar'an wa manzari wa azkuruhu indal agani wa iz hala mazaqun fahu umri muzaqi wa muskiri saboda haka aje yana ga mana cewa Madina gidaddaji ne na mafi daukakan halittar Allah ga baki daya hulkan a wurin kyawun ɗabi'a ya fi kowa wakilkatan sannan kuma a wurin kyawun halitta ya fi kowa to a jiya mun faɗi ɗabi'u gwargwado wanda muka cika da faɗin Allah tabaraka ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim Allah tabaraka ta'ala ya ce da shi cewa kai wallahi kana bisa ɗabi'u waɗanda suke masu girma imamul junaidu ya ce Allah ya ambaci ɗabi'un annabi masu girma saboda annabi bai da wata himma ta neman mulki ko himma na neman kuɗi ko himma na neman wani abun duniya ko lahira a himmar annabi baki ɗaya Allah ce kurum himmarsa Allah take nema saboda haka duk wanda yake so ɗabi'arsa ta zama mai girma to ya nemi Allah ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda a rayuwarsa ba Allah yake nema ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nema ba to komin shekarunsa a addini himmarsa ɗabi'arsa ƙanƙanuwa ce daga lokacin da bawa ya gane cewa Allah ya fi komai annabi ya fi kowa kuma ya ta san musu ya neme su to daga lokacin ɗabi'unsa sun zama manyan ɗabi'u himmarsa ta zama maɗaukakiyar himma amma duk bawan da ya zama shi gaba ɗaya ƙoƙarinsa ya tara duniya ƙoƙarinsa ya tara kuɗi ƙoƙarinsa ya tara jama'a ƙoƙarinsa a rika bin sa a baya ƙoƙarinsa ya hau kujerar mulki ƙoƙarinsa duniya ta san shi ƙoƙarinsa ya tara biliyoyin kuɗi wannan komin girmansa himmarsa da ɗabi'arsa 'yar ƙanƙanuwa ce jikinsa ya fi ɗabi'arsa girma shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'arsa ta fi wato halittarsa girma manzo Allah kyakkyawa ne amma kyawawan ɗabi'unsa sun fi kyawun halittarsa kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yace bu'istu li utammima makarimal akhlaqi ni Allah ta'ala ya aiko ni ne domin in cika manya-manyan ɗabi'u kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafificin abinda Allah ta'ala zai wa wani bawa baiwa da shi babu kamar kyawawan ɗabi'u alhulukul hasani a baka kuɗi a baka ilimi a baka mulki a baka jama'a a baka kyau a baka farin jini in dai babu ɗabi'a to abinda aka baka ɗan ƙarami ne kaɗan ne amma aka baka ɗabi'a mai kyau ko baka da ilimi baka da kuɗi baka da mulki baka da jama'a baka da kyau baka da farin jini ka samu babban rabo a wurin Allah saboda ɗabi'a ta fi komai kyawun ɗabi'a ta fi kyawun halitta kyawun ɗabi'a ta fi kyawun halitta wato ma'anan alhuluku ɗabi'a al-akhlaq ɗabi'u al-khalqu halitta al-khaliqu mahalicci al-khalaqu rabo na alkhairi wato al-hazlu wan nasibu min alkhairi shi ake kira al-khalaq shine zaka ja qur'ani wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq al-khalaqu tsohuwar riga ko fata wadda ta yayyage shine zaka ji bayan Allah suna cewa laysa tasawufu lubsu sufi wal khalaqi bal tasawufu husnus samti wal khuluqi ba sufanci bane sa riga ya gaggiya mai tsami mai wari ba tare da kyawawan ɗabi'u ba a'a sufanci kyakkyawan kawaici da kyakkyawan ɗabi'a ka sa riga mai tsada ta halal ka ci abinci mai kyau na halal kuma zuciyarka zama ba kowa sai Allah to kai ne sufi amma ka sa riga ya gaggiya ta kece tana tsami tana wari sannan ibadu ba su cika ba sannan ɗabi'a ba kyau wannan ba sufanci bane wannan ƙazanta ne kurum saboda haka idan kaji sun ce khalaqun suna nufin tsohuwar riga ko fata wadda ta yayyage wa qad khaluqa sawbu khuluqatan ay baliya hakika tufar ta tsufa ta yage ta rididdige in kaji sun ce khalaqal ifka wato ya kagi ƙarya abinda ba a yi ba ya kaga ya fada ya ce an yi waqtalaqahu ya kirkire shi ai iftarahu ubangiji yana cewa wa takhluquna ifka kuna kagan ƙarya alkhaliqatu ɗabi'a alkhala'iku ɗabi'u alkhaliqatu halitta alkhala'iku halittu rajulun khaliqun wato tammul khalqi mutumin mai cikar halitta ne ba kuturu bane ba gurgu bane ba makaho bane mukhtalaqun kuwa mu'tadilun madaidaici alkilqatu da kisra ana nufi asali alfitratu kenan shine alkilqatu asalin mutum shine shi yake cewa diyarul li'anal khalqi khulqan wa kilqatan madina gidaddaji ne na mafi daukakan halittan Allah baki daya a wurin kyawun dabi'a da kuma kyawun asali na halitta diyarun madina gidaddaji ne liman yu'di ga wanda yake bayarwa da izinin Allah wayam na kuma yake hanawa da izinin Allah fil khalqi a cikin halitta baki daya dama yana cewa inna ma ana qasimun wallahu mudin kadai dai ni mai rabawa ne amma Allah shine mai bayarwa wato ma'ana shine khalifan Allah a cikin bayarwa shine khalifan Allah a cikin hanawa shi yasa zaka ji Allah tabaraka taala yana hada sunansa da nashi wala wannahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu zaka ji ya ce wa qalu hasbunallahu sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa akramihim nafsan wa sihran wa nisbatan wa ilman wa adaban wa atqa wa akshau madinatul munawwara ala sakina abdul salatu askar taslimi wato gidaddaji ne ga wanda shine mafi girman rayukan halitta baki daya domin shine abul khalaiqi uban halittu shine kuma ruhul khalaiq shine ran halittu baki daya shi yasa zaka ringa ji sahabbai suna ce masa fidaka abi wa ummi uwata da ubana fansa gare ka idan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya kira ka zuwa ga wani abu sai ranka ta kira ka ko babanka ya kira ka ko babanka ta kira ka dole ka bar abin da babanka ya kira ka ka bar abin da babanka ta kira ka ka bar abin da ranka ta kira ka ka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shine mafi cancanta gare ka akan babanka da babanka da kai kanka ya zo cikin sahihul bukhari daga abi huraira Allah ya kara mar yadda yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mu'minin illa wa ana aulan nasa bihi fid dunya wal akhirati iqra'u in shi'tum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim fa ayyuma mu'minin halaka wa taraka malan faliwarasatihi ma kanu wa man taraka dainan aw daya'an faliyatini fa inni ana maulahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mumini sai face ni ne mafi cancantar mutane a gare shi ni ne mafi fici akan ubansa ni ne mafi fici akan uwarsa ni ne mafi fici akan zuciyarsa duniya da lahira in kuna so ku karanta fadin Allah annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shine mafi tsada mafi daraja mafi cancantuwa muminai su zabe shi akan rayukansu babu wani mumini da zai halaka ya bar dukiya sai face wannan dukiyar ta zama gado ga 'ya'yansa amma kuma duk wanda ya bar bashi ko kuma ya shiga wani damuwa ko karayan arziki to ya zo wurina ni ne ubangidansa ni zan biya masa wannan bashi mujahidu yana cewa kowane annabi shine uban al'ummarsa mazansu da matansu manyansu da yaransu saboda haka ne muminai duk inda suke suka zama 'yan uwan juna duk inda muminai suke 'yan uwan juna ne saboda me saboda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shine ubansu a addini duk mutumin da ya yadda annabi shine ubansa to ya kamata ya dauki sauran muminai yan uwansa a bar zagin juna a bar cin zarafin juna a bar wulakanta alfarmar juna saboda uban mu daya uwar mu daya annabin mu daya littafin mu daya alƙiblan mu daya kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne iyayen muminai baki daya shi yasa aka haramta muminai su auri matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haramun ne ɗa ya auri uwarsa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sune iyayen dukkan muminai wa azwajuhu ummahatuhum saboda haka haramun ne mumini ya auri matar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wajibi ne a girmama su wajibi ne ɗa ya girmama uwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman halittan Allah baki daya ya fi su tsadar rayuka ya fi su daraja ya fi su martaba shine annabsul kulli kai ya ishe ka laqad ja'akum rasulun min anfusikum wallahi hakika babban manzo ya zo daga irin jinsinku ya zo dan adam bai zo aljani ba ya zo dan adam bai zo mala'ika ba ibnu nashidin ya karanta da fataha min anfasikum ai min asharafikum wato daga mafi darajar ku mafi tsadarku mala'ika jibril ya ce qallabtu masharik al-ardi wa magharibaha falam ajid rajulan abdala min muhammadin wa lam ara bani abin abdala min bani hashim na karaɗe gabashin duniya da yammacin ta ban ga wani namiji ba ban ga wani mutum ba wato mafi falala da ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ban ga ƴaƴan wani uba ba waɗanda suka kai Banu Hashim saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban halitta baki daya Imam al-Baihaqi ya fidda hadisi a cikin Dalailun Nubuwa da Tirmizi daga Sayyidina Al-Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah khalaqal khalqa waja'alani min khairihim summa takhayyara al-qaba'il فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا kusani Allah ta'ala ya halicci halitta mala'iku da mutane da aljanu sai yi sanya ni ne mafi alkhairin su baki daya sannan ya zaɓi kabilu sai yi sanya ni ne mafi alkhairin kabilu ga baki daya sannan ya zaɓi gidaje ya sanya ni ne mafi alkhairin gidaje ga baki daya saboda haka ni ne mafi alkhairin su ni ne mafi darajar su a rai ni ne mafi alkhairinsu a gida wa akramihim nafsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman su a girman rai da darajar rai da tsadar rai wato bi ma'ana da za mu taru domin kare ran annabi sallallahu alaihi wasallama duk duniya mu mutu annabi shi kadai ya rayu to ba ya asara ba amma da za mu sake ran annabi ya saraya to da duk duniya ta mutu idan annabi shi kadai yana nan duniya tana nan idan duniya gaba daya ta rayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu to duniya duka ta mutu a wata riwaya ta Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maftaraqan nas firqatayn illa ja'alani Allah min khairihima fa ukhrijtu min bayni abawayya falam yusibni shay'un min ahli al-jahiliyya wa kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifa min ladun adam hatta intahaytu ila abi wa ummi fa ana khairukum nafsan wa khairukum aba yace mutane ba su taba rabuwa gida biyu ba sai face na zama ni ne mafi alkhairinsu wato misali a haifi mutane guda biyu a gida ɗaya wa da ƙani ko ko ya da kanwa sai su yi aure to bangaren da na fito fa har abada ya fi ɗaya bangaren idan kanwace ta haife ni har abada ta fi yayarta idan kanin ne ya haife ni har abada ya fi yayansa to haka nan kuma idan yayar ce ta haife ni har abada ta fi kanwarta saboda haka Allah ta'ala ya fitar da ni tsakanin iyayena guda biyu Abdullahi da Amina Allah ya ƙara musu yadda ƙazantar jahiliya ba ta taɓa shafata ba iyayena ba su taɓa zina ba ba su taɓa shan giya ba ba su taɓa bauta gunki ba ba su taɓa yin maguzanci ba na fito ta hanyar aure ban fito ta hanyar zina ba tun daga adamu har na tike zuwa ga babana da uwata fa ana khairukum nafsan wa khairukum aba ni ne mafi alkhairinku a darajar rai ni ne mafi alkhairinku a darajar iyaye raina ya fi ran kowa daraja iyayena sun fi iyayen kowa daraja saboda haka dalilin da yasa shehu radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin yace wa akramihim nafsan wato annabi shine mafi girman rayukan halitta mafi darajar rayukansu ya ciro ne daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ana khairuhum nafsan ni ne mafi alkhairinsu a darajar rai faɗinsa kuma wasiran ya ciro daga faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairuhum baitan ni ne mafi alkhairin gidajensu gidanmu ya fi gidan kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani gida irin gidansu idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri diyar gidanku ya shigar da ita cikin gidansa ko kuma ya aurawa ɗan gidanku diyar gidansa to kaga mu samun girma kaga mu samun daraja in ya aura ku yi daraja in kuka aura ku yi daraja in shi ya auri ku ku yi daraja in ku kuka auri shi ku yi daraja saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudun nan suka fi kowa daraja sayyidina abakar siddiqu sayyidina umarul faruqu sayyidina usmanu zunnurain sayyidina ali asadullahi al-galib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina sayyidina abakar ya aura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diyarsa aisha Allah ya kara mata yadda da ya zama sirikinsa sai martabarsa ta yi girma a cikin martabobinsa sai aka samu suna siddiku sai na umar faruku ya aura manzala sallallahu alaihi diyarsa hafsa da ya zama sirkinsa sai martabarsa sai ta yi girma a cikin girman martabarsa sai aka sa masa faruku shi ko sai na usmanu manzala sallallahu alaihi wasallam ne ya aura masa diyarsa sai da ruqayya Allah ya kara mata yadda da ta rasu aka aura masa sai da ummu kulsum saboda haka da ya zama sarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai martabarsa ta yi girma sai aka sa masa zunnuraini sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa diyarsa sayyidatu nisa'il alamina wacce ya fi so da ya zama sarkinsa martabarsa ta yi girma shikenan sai ya zama shine babu madinatu ilmin rasul kuma shine asadullahi galib shine abu turab har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu duk wanda ya dani shugabansa ne to ya yadda Aliyu ma shugabansa ne karrama Allah wajen wa radiyallahu ta'ala anhu saboda haka maulan mushe Ibrahim Allah ya kara mar yadda yake girmama waɗannan sahabbai yake kamba masu yake ziga su har ma yana cewa famaliya illa ahmadun wa sihabuhu wa zalika kanzul la yazalu wa yanqarib abubakar al-ali al-imam wa sayyidi abu hafsin al-faruq lid-din kan-nahab wa usman zun-nurayn wa laysa sayyidi abu hasan man hubbuhu ad-dar yubtarab عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهدوء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى ما تخصصا فما لي إلا أمد وسهابه وذلك كنز لا يزال وينقري فولي إلا أمد وسهابه وذلك كنز لا يزال وينقرن أبو بكر آل الإمام وسيدي أبو حفص الفاروق للدين قد نهد وعثمان ذو النورين والليث سيدي أبو حسن من حبه الدار يترد عليه صلاة الله ثم سلامه بها تلي فوق الهجيج ومن أرد عليه صلاة الله ثم سلامه في هذا نسي من حب أحمد قد رهد عليه مآل آل الكرام وصحبه ومن أمسكوا دين النبي ومن قبل ومن أمسكوا دين النبي ومن قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ba ni da kowa ba ni da komai sai dai annabi ahmadu bushira isa da shi da sahabbansa wannan kuwa taska ce wadda ba ta gushewa balle ta kare duk wanda ya samu annabi ya samu sahabbansa to ya samu taskar da ba ta karewa ballantana ta gushe na farko shine abubakar wanda yake mai madaukakin matsayi limamin musulmi da kuma shugabana baban hafsu mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wanda izabar domin kishin addini sannan na uku usmanu zunnurai ne mabocin hasake guda biyu wanda ya auri 'ya'yan annabi biyu ya auri ta farko ta rasu ya auri ta biyu ta rasu ya ce da ina da ta uku ma da na ƙara maka sannan kuma zakin Allah mai rinjaye wanda shine shugabana baban Hassan wanda soyayyarsa matukar zamani a bar farlantawa ce ga musulmai baki daya san na Ali dole ne to ya ce wani batan wa sihiran wani batan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman surkunta shine mafi girman danganan halitta ga baki daya ya faɗi fa ana khairukum nafsan wa khairukum aban wato ni ne mafi alkhairin rayuwarku ga baki ɗaya kuma ni ne mafi darajar iyayenku ga baki ɗaya rayuwata ta fi ta kowa kuma iyayena sun fi iyayen kowa yana cewa laisa fi aba'i min ladun adama sifahun bar kullu hanikahun a cikin iyayena gaba ɗaya tun daga adamu alaihi salam da Hauwa alaihi salam babu wanda aka haifa ta hanyar zina dukkansu mazansu da matansu kakanni na aure aka yi aka haife su har ni ma suka haife ni ƙazantar jahiliya bata taɓa shafar su ba yana cewa lam azal unqalu min aslabi na ila arhamid dahirati ban gushe ba ana cirata daga tsatsan mazaje tsarkaka ana saka ni cikin mahaifar mata tsarkaka wannan kuwa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innamal mushrikuna najasun yana karfafarsa kadai dai ku sani mushrikai maguzawa ƙazanta ne saboda haka ya zama wajibi iyayensa kakanninsa mazansu da matansu kada a samu ba maguje domin ko ba maguje ƙazanta ne annabi kuma tsarki ne Allah ba zai ɗauki tsarki ya saka a cikin ƙazanta ba shi yasa ibnul kalbi yake cewa katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa mi'ati ummin fama wajadtu fihinna sifahan wala shay'an mimma kana alaihi jahiliya na rubuta iyayen annabi mata daidai har ɗari biyar amma ban ci karo da mazinaciya ba ban ci karo da bamagujiya ba ban ci karo da wadda ta yi cuɗanya da ƙazantar jahiliya ko ɗaya ba tanaqqala ahmadun nuran aziman tala ala fi jibahi sajidina taqallaba fihi muqarnan fa qarnan ila an jaa khairul mursalina abdullahi dan abbas lokacin da yazo tawilin wannan aya wa taqallubaka fis sajidina da jujjuyawarka a cikin masu sujada ga Allah sai ya ce ai taqallubaka min aslabin ɗahiratin min abin ba da abin ila an ji alaka nabiya wato duk jujjuyawa da kake ya rasulallahi kana jujjuyawa ne a cikin tsatsan mazaje tsarkaka uba bayan uba har Allah ta'ala ya sanya ka annabin Allah sannan yaban da sai nal Abbas ya yi masa a gabansa yana ƙara kafa shaida akan wannan domin ba za a taɓa faɗin ƙarya a gaban annabi ya yadda ba kuma a gabansa sayyidina abbas ya yabe shi da cewa iyayensa tsarkaka ne kuma ya yadda ya amince sayyidina abbas yake ce masa tunqalu min salibin ila rahimin idza ma ba alamun bada dabaku hatta tawabaitukal muhaimin min kindifa aliya atata hannu daku yace ya rasulullahi ana cirakka daga tsatsan mazaje tsarkaka zuwa mahaifar mata tsarkaka idan wannan zamani ya wuce sai wani zamanin ya sake zuwa har Ubangiji mai shaida aikin bayi itaro ka a cikin ɗakin da za a haife ka daga kakan nan taka mai suna kindifa wadda take maɗaukakiya wadda duk wata ɗamara take ƙarƙashinta duk wani zance a ƙarƙashinta yake sai abin da ta faɗa a zamaninta ake yi. Wani malami daga cikin manyan malaman tafsiri lokacin da ya zo tawilin wannan aya wata kallu baka bisajidina sai ya ce ai min nabiyin ila nabiyin wa min waliyin ila waliyin hatta akhrajaka mutahharan munazzafan musaffan muhazzaban sallallahu alaihi wasallam ya ce wai jujjuyawar da kake baki ɗaya kana juyawa ne a cikin mahaifar tsarkakan mata masu sujada daga cikin tsatsan mazaje tsarkaka masu sujada ga Allah tun daga annabi zuwa annabi daga wali zuwa wali har Allah ta'ala ya fidda kai abin tsarkakewa abin wankewa abin gyarawa abin tsabtacewa a cikin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da kakanninsa mazansu da matansu babu ba ma guje ba ba ma gujiya ba mazinaci ba mazinaciya ba barawo ba barauniya ba dan caca ba yar caca dukkan su kiramun ne muwahhidun lam tazalfi da ma'iril kaunu tuktaru lakal ummahatu wal aba'u baka gushe ba a cikin tsatsan halitta ana zaba maka iyaye mata sannan ana zaba maka iyaye maza na gari wa akramihim nafsan wasiran wa nisbatan shi ba kamar mu bane sallallahu alaihi wasallama sirkansa su ma ba irin sirkan mu bane sallallahu alaihi wasallama iyayensa su ma ba irin iyayen mu bane sallallahu alaihi wasallama matansa su ma ba irin matan mu bane sallallahu alaihi wasallama ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna ya'yansa ba irin ya'yan mu bane inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadhira kai zamanin sa ma ba irin zamanin mu bane khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum shi yasa shi Ibrahim yake cewa zamanu rasulillahi khairu zamani wa daibata khairul khalqi khairu makani
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقنا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصصا زمن رسول الله خير زماني وطيبة خير الخلق خير مكاني زمان رسول الله خير زماني وطيبة خير الخلق خير مكاني فمن بكاس من أريس ورومة فشوقي إلى تلك البقاع دهاني فشوقي إلى ود الأقيق وسلئه هماني منامي فالمنام جفاني فشوقي إلى ود النقى وبقيه فلسرة بل إليه دعاني فهل تسمح الأيام يوما بأودتي إلي فهاتي بغيتي وأماني فهل لي فلك باخرات تقل من يهجج بيت الله دون تواني وتدني لهم أرض الحبيب قيادتي وقد جئت بالبدهاء كل مباني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزوج الأبد وسط جناني عليه صلاة الله ثم سلامه تضيء جناني أو تضيء مغاني عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني تزريف كل مآني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تناجينا بدون مآني عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب مرور الزمان عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب أصحاب مرور الزمان لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نور الله sallallahu alaihi wa alihi sallama idan mai bin mu ya natsu yana bin mu da kyau zai gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa iyayensa kuma sun fi iyayen kowa matansa kuma sun fi matan kowa sahabbansa sun fi abokan kowa ƴaƴansa sun fi ƴaƴan kowa zamaninsa ya fi zamanin kowa zamanu rasulillahi zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam khairu zamani shine mafificin dukkan zamanai wada ya bata khairul khalqi sannan madinar fiyayyen halitta khairu makani ta fi kowane wuri ba wurin da ya kai madina sannan shi radiyallahu anhu ya ce wa ilman wa akramihim nafsan wasiran wa nisbatan wa ilman annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkan halittan Allah girman ilimi da darajar ilimi kamar yadda yake faɗi da kansa wa a'lamukum billahi ana mafi sanin ku da Allah ni ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya fi dukkan halittar Allah sanin Allah ya fi dukkan halittar Allah sanin hukunce hukuncen ubangiji malaman shari'a mafi yawancinsu sun san hukunce hukuncen Allah ne ba san Allah ba malaman hakika mafi yawancinsu sun san Allah ne amma ba san hukunce hukuncen Allah ba waɗannan sun san dokan Allah amma ba san Allah ba waɗannan sun san Allah amma ba san dokokinsa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jami'i ne ya san Allah ya san dokan Allah hakanan kuma manyan mabiyansa malamai masu koyi da shi sun san Allah sun san dokokin Allah wannan shine kamalar ilimi ka san Allah ka san dokan Allah amma in ka san dokan Allah baka san Allah ba kana da nakasu in ka san dokan Allah baka san Allah ba shi ma kana da nakasu saboda ka shine shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan halittan Allah ilimi ya fi dukkan halittan Allah sanin Allah wa adaban sannan ya fi dukkan halittan Allah sanin ladubba ya fi su aikata ladubba wato ma'anar ladabi shine al-i'tidalu bainal qabdi wal basdi bawa ya iya daidaita tsakanin kunci da yalwa ka hada tsakanin talauci da wadata ka iya haɗe tsakanin lafiya da rashin lafiya ka iya haɗe tsakanin daraja da kaskanci ka iya haɗe tsakanin haufu da raja'u tsoron Allah da kwaɗayin samun rahama ta yadda ɗaya ba zai gota ɗaya ba na farko zai ja ka ya zuwa alyasu na biyu zai ja ka ya zuwa al'amnu idan bawa ya karkata ya zuwa tsoro tsoro ya mai yawa sai ya yanke kauna daga rahamar Allah idan kwaɗayi kuma ya masa yawa na rahama sai ya ja shi zuwa ga amincewa makarin Allah to ya annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai zama shine wa akramihim nafsan wa sihran wa nisbatan wa ilman wa adaban ba alhali Allah ne ya ladabtar da shi Allah ne ya karantar da shi aure ma Allah ne ke ɗaura masa shi yasa ya fi kowa kyawun ladabi yana cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi summa amarani bi makarimil akhlaqi yace ubangiji na tabaraka wa ta'ala shine ya karantar da ni ya ladabtar da ni ya kyautata min ladabi sannan ya umarce ni da aikata manya-manyan ɗabi'u na ƙwarai yana cewa da ni kuzul afuwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina ka riƙi yafiya ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka kawar da kai daga barin jahilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na tambayi Jibrilu ma'anar wannan aya yace ma'anan kuzul afuwa wato shine tuudi man haramaka ma'anan wa amur bil urfi shine tasilu man aka ma'anan wa arid anil jahilina ta'afu an zala maka wato ka bawa wanda ya hana maka ka sada zumuncin wanda ya yanke maka sannan ka yafe ma wanda ya zalunce ka ya ishe mu sanin girman darajar ladabi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'unsa baki ɗaya alkur'ani wa addabahu istayyara zikra hulqahu wa shafa'ahu fil khalqi rabbul mala'iki لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدابه إنسان يرى الذكر خلقه وشفاءه في الخلق رب الملائكة وأدابه إنسان يرى الذكر خلقه وشفاءه في الخلق رب الملائكة وكن لي شفيئا يا رسول فإنني هديموك أن أدارك الأبد داركي فكل لي شفيئا يا رسول فإنني هديموك أدعو دارك الأبد داركي فآليت لا أنفك أقدوم دينه ولو واجهوني بالأذى والمآرك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد كنز الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ladabtar da manza Allah sallallahu alaihi wasallama domin kuwa ya sanya alkur'ani shine ɗabi'unsa kuma ubangijin mala'iku ya cetar da shi a cikin halitta saboda haka ka taimake ni ka cece ni ya ma'aikin Allah domin cewa ni hadiminka ne ina addu'a ina kiranka ina neman taimakonka ka taimaki wannan bawa na yi rantsuwa ba zan gushe ba ina hidimta addininka ko da makiyana za su rika fuskanta ta ba da kazafi ko sharri ba ko da za su yaƙe ni ba zan bari ba saboda ka yan uwana musulmi mu gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman rayukan halitta shine mafi girman surukuntarsu shine mafi girman danganansu ya fi kowa ladabi sallallahu alaihi wasallama wa atqa sannan shine mafi tsoron Allahn halitta shine atqal wujud ya zo a cikin sayul bukhari daga sai da aisha allah ya kara mata yadda cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana atqakum lillah ni ne mafi tsoron allahnku a wata riwaya fa ana atqa waladi adama wa akramuhum ala allah wala fakhra ni ne mafi tsoron allahn ƴaƴan adamu baki daya ni ne mafi girman su bisa allah ba alfahari ba ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa inna akramakum indallahi atqakum ku sani cewa hakika mafi girman ku a wurin Allah shine mafi tsoron Allah ku to kowa ya sani kuwa annabi ya fi kowa tsoron Allah saboda ka dole shine zai zama mafi girman halittan Allah baki da domin shine atiqa waladi adama wa akramuhum ala Allah shine mafi tsoron Allah ƴaƴan Adamu shine mafi girman su bisa Allah mutane a wurin Allah suna fin juna ne da tsoron Allah ba da kuɗi ko mulki ko kyawu ko ilimi ba ba kuma suna fin juna ne saboda danganansu ba duk wanda yake neman girma a wurin Allah duniya da lahira yake neman girma yake neman matsayi ranar lahira to ya ji tsoron Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yakuna akraman nasi falyattaqillaha duk wanda yake so ya zama shine mafi girman mutane a wurin Allah to ya ji tsoron Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar da aka yi fato Makka a cikin hudubarsa yana kan taguwarsa yake gaya wa mutane bayan ya gode wa Allah ya yabo gare shi yaban da ya dace da zatin Allah sai ya ce annasu rajulani rajulun barrun taqiyyun karimun alallah wa rajulun fajirun shaqiyyun hayyinun alallah inna Allah azza wa jal yaqul ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ku mutane ku sani cewa mutane kala biyu ne akwai mutumin mai bin Allah mai tsoron Allah mai girma bisa Allah akwai mutum fajiri shakiyi matsiyaci wulakantacce a wurin Allah ku sani Allah tabaraka taala ya faɗa ya ce ya ku mutane ai hakika mun halicce ku daga namiji da mace muka sanya kun makurdai da ƙabilu da dangogi don ku gane juna ba don ku yi alfahari ba mun yarbawa dan bai rabe duk inda ya shiga in ya ji yarbanci ya gane wannan yan uwansa ne mun yi nufawa dan ba nufe duk inda ya shiga in ya ji nufanci ya gane waɗannan yan uwansa ne mun yi hausawa domin ba haushe duk inda ya shiga in ya ji hausa ya gane waɗannan yan uwansa ne hausawa haka nan katafawa haka nan fulanawa haka nan bare bari haka nan turawa haka nan larabawa Allah bai yi yarurruka wai dan wani ya fi wani ba ko laraba da aka ce sun fi kowa sun fi mu ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a matsayin su ba saboda Allah ta'ala ya yi shugaban halitta ne a cikin su kuma yaransa kenan kuma alkur'ani larabci ne wannan shine ba su wannan daraja amma in ba haka ba har yau wanda ya fi girma a wurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah saboda haka abin nufi yan uwana musulmi mu fahimta cewa rabon kowane bawa a wurin mahalicci Allahu tabaraka wa ta'ala yana samun sa ne bisa gwargwadon tsoronsa da shi gwargwadon tsoronka ga Allah shi zai baka gwargwadon fuskantar Allah gwargwadon fuskantar Allah yana zuwa ne gwargwadon faragan bawa gwargwadon yadda bawa ya cire komai a zuciya ya bar Allah sannan faraga tana zuwa wa bawa ne gwargwadon zuhudinsa ga duniya zuhudu yana zuwa ne gwargwadon soyayyar da bawa yake wa Allah in har soyayyar Allah bata cika zuciya ba ba zai taɓa yiwuwa ka guji duniya ba domin ko kyale-kyalenta yana da yawa sannan soyayyar Allah yana zuwa zuciyar bawa ne gwargwadon sanin da bawa yi wa Allah wanda ya san Allah ya fi ƙaunar Allah sanin Allah yana zuwa bawa ne gwargwadon yaƙini sakankancewa tsakanin bawa da Allah yaƙini yana zuwa bawa ne gwargwadon yadda aka yaye wa bawa shamaki tsakaninsa da Allah yayewar hijabi yana zuwa bawa ne gwargwadon jazabin inaya fusga irin na taimakon Allah jazbul inaya tana zuwa bawa ne gwargwadon kaddara saboda haka idan muka fahimci wannan karatu za mu gane ashe girman bayi a wurin Allah ba maganan babana wani ko kakana wani ko dukiyata kaza ko ilimi na kaza a tsoron Allah shine asali kurum tsoron Allah shine asali shi yasa ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku rika tsarkake kawunan ku ni na huwa ne ni na huwa ne saboda babana yafi baban wani ko kakana yafi kakan wani ko gidanmu yafi gidan suwa ne da wannan ne ka shi Allah ya ce a'a saboda haka huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sani da mai tsoronsa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yanzuru ila ahsabikum wala ila ansabikum ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ku sani cewa Allah tabaraka ta'ala bai kallon tarin iliminku ko kuma girman mulkinku ko wata daraja taku kuma Allah baya kallon dangananku kun fito gidan su wane ne ko kun fito ƴaƴan wane ne a'a Allah baya kallon jukkunanku kuna da kyau ko munana ne dogaye ne ko gajeru ne bakake ne ko farare ne ba ruwan Allah da wannan sannan Allah baya kallon dukiyoyin da kuka tara idan mutane suna girmama ku Allah ba ruwansa da mala'iku ma ba za su girmama ku balle shi sai dai abin da Allah yake kallo shine zuciyoyinku da ayyukanku saboda haka Allah ya kara mana tsoron Allah Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokaci ya fara hararan mu zamu dakata a nan sai in Allah ya kai mu zuwa gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya يا ربي يا رب يا رباه يا صمد فكن مجيسا لنا يا واحد الاحد يا بر يا وتر يا عين المراد اجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له واقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر الانقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga baki Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban karatun wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا